أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam Zahabi littafi mai suna Kitabul Kaba'ir inda a sati da ya gabata muka tsaya a ƙarshen kabira ta goma sha shidda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan kabira ta goma sha biyar afuwan yau za mu tashi a kan kabira ta goma sha shidda a kabira shi ne babban zunubi zunubin da yake hallakawa zunubin da yake kai mutum gidan wuta zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala yake azabtar da dukkan mai aikata shi muna fata Allah subhanahu ta'ala ya mana tsari da aikata irin wannan munanan zurbai yau za mu tattauna akan wani zunubi wanda mutane suka kwadaitu wajen san aikata shi shine rishul imam ar-ra'iyya wa zulmihi lahum shugaba ya cuci al'ummar shi ko ya zalunce su kaga wannan wani abu ne wanda zaka ga ana ta munafasa ana ta kai kawo ana ta kai ruwa rana ana ta rigima sai an yi shugabanci sai an yi shugabanci shi kuma irin tashin hankalin da ke da kwai a zuwa a yi shugabancin da ta yadda shugabancin wallahi inda mutane sun sani wallahi da ba su ringa rari masu zama shugabanni ba da kayan hata ka zamuna lahiya ka samu abin da za ka ci ka sha hankalinka kwanci ka yi rayuwar ka haka game da abin yi saboda bala'in da su allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani mai girma akan wanda aka bashi irin wannan jagorancin ya yi zalunci ko kuma ya ƙi yin shi yadda ya kamata mala sai fara da aya ta cikin alkur'ani mai girma inda allah subhanahu wata'ala ke cewa innamas sabilu innamas sabilu alal ladina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq yace ulaika lahum azabun alim ana magana akan wanda aka cuta idan mutum aka cuce shi ya kamata yi sai Allah subhanahu wata'ala ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha idan aka cuce ka to idan za ka rama ka rama gwargwadon cutar da aka maka amma sai Allah ce wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda ya hakuri ya yaki to ladan shi na musamman ne a wajen Allah fa'ajiruhu alamma duk lokacin da ka ji wata ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni zan sallame ka sallama ka a hannuna take to wallahi ka dubi wannan ibada da kyau kuma ka mai da hankali a kanta shi yasa akan azumi yake cewa fa inna huli wa ana ajzi azumi na wani kuma ni zai yi sakayya a kan shi saboda bawa ya bar duk wani abu wanda Allah halatta mishi dalilin umarnin da ya bada ya ce kar kowa ya ci abinci a watan ramadan kar kowa ya sha ruwa a watan ramadan kar kowa ya kusanci iyali a watan ramadan kar kowa ya kaza da rana duka wannan dokokin da aka sanya sai ka ce kaji kuma kabi kuma ko da a ce ka samu kanka kai kadai alabe ba za ka aikata wannan abin ba kaga wannan ya nuna cewa lalle kana tsoron mahalicinka sai Allah ya ce to wannan yasa fa innahu li wa ana ajzi bi ni nake sakaye shi to haka idan aka cuce ka aka zalunce ka Allah subhanahu wataala ya ce fa ajruhu ala Allah ladanka a wajen Allah yake wannan babi ne na ƙololuwa inda za a samu mutum mai haƙuri gashi an cuce kuma kana iya ramawa amma sai ka ce ka bar man Allah to wannan babban magana ce haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'az ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda ba ta da hijabi tsakaninka da ubangiji direct take da iya sai a nan sai Allah ke cewa waɗanda ake magana wanda ake magana a kansu cewa su ne Allah zai kama kuma su ne suke cikin bala'i sai ce inna masabilu alalladina ana magana a kan waɗanda ya zulimunan nasa masu zalimtan mutane wa ya buguna fil ardi su rinka ɓanna a saman ƙasa bi ghairil haqq ba tare da gaskiya ba ya ce ula'ika lahum azabun alim wa'annan an musu tanadi na azaba mai raɗi kenan zalimci yana gadar ma da mutum azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake faɗa a cikin suratul an'am yace wallazina amanu allazina amanu wa lam yalbitu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ya ce wa'anda suka yi imani ba su jagula imaninsu da zalunci ba wa'annan su suke da aminci kuma su ne shiryayyu sai sahabai suka ce ya rasulallah wane ne a cikinmu wanda bai taɓa zalunci ba a nan kuma an ce wanda baya zalunci sai ce zaluncin da ake magana a nan magana ce ake ta shirka kamar yadda lukuman yake gaya ma ɗan shi yake ce ya bunayya la tushrik billah sai ce inna shirka la zulmun azim yace lalle shirka zalunci ne mai girma to kenan kaga zalunci na farko wanda zai kai mutun gidan wuta shine shirka ga Allah sai kuma zalunci da zaka ma kanka ka rinka saba ma Allah wannan me yake da suna Allah yake cewa kai ka zalunci kanka idan kai eh wala talumuni walumu anfusakum shi yasa a cikin addu'a kake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi ka zalunci kanka tunda kai ka jama kanka bala'i tunda duk lokacin da kake aikata zanubai ka jira ka gani wallahi sai ka gani a cikin kayan duk lokacin da kake aikata zanubai he ka ga wani al'amarin ka gashi nan gadan gadan kawai sai ga wani abu ya lalata shi wallahi ba na abu bane wannan zanuban da kake aikata ne ka dauke su a komai ba so su gada ma da wannan abu shi yasa wani malami yake cewa idan kunta fi ni'matin far'aha idan kana cikin ni'ima to ka kiyaye wannan ni'imar taka li'anna al-ma'asi tuzilu an-ni'am saboda saba ma ubangiji yana tahiyar da ni'ima Allah maka ni'ima ya maka wadata ko ta lahiya ko ta dukiya ko ta dama he kai amfani da wannan damar ta ka zalunci mutane ko ka zalunci kanka ko ka ringa aikata sabo to wannan abin da kake aikatawa wallahi ba kuwa kama ba kanka kama saboda zai ma sababin gushewa wannan ni'ima da kake ciki wallahi duk abin da muka san Allah ya hana wallahi mu kiyaye shi shine zaman lafiya shine zaman lafiya zuciyarka shine zaman lafiya abin da kake yi na rayuwarka kuma shi zai gadar ma da iyalinka ma su zamna lafiya ko bayan mutuwarka haka Allah ke faɗa ke cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim yace falyattaqillah duk wanda yake tsoro a bayan rasuwar shi yallai su tagayyara ko su ga wani yanayi ya ajiye hankalin shi kawai abin da ake bukata da shi ya ji tsoron Allah lokacin da shi yake rayi Allah zai kiyaye ni wannan bayan tashi wannan alƙawari ne da Allah kuma abin da zai ƙara nuna ma haka ka koma cikin sotar kafi wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik yace wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra yake bashi labari yace wa ammal jidaru wannan tunda annabi annabi khidir da annabi musa suka shigo gari suka ce a ba su wuri su zamna aka ce kai gurabu da su aka ce musu suka ce sai ka nemi abinci aka hana su kawai suna cikin tayya sai ga wata katanga ta faɗi kawai sai khidir ya ce kai wannan katangar zo mu nemo laka mu tada ta aka nemo laka aka kwaba aka zo aka kama katanga aka tsida ta sai ce yaya za ka zo mutane shi a ran shanon musa ke cewa mutane ba su ba mu mazauna ba ba su ba mu abinci ba kai ka zo ka rinka gyara musu katanga ya ce ka je su ba ka ladan aikin da ka musu mana sai ya ce wayo ne na gane ka so ne kake ka tambaye ni waya sa ni ni kuma na hana ka tambaye ya ce to bari in gaya maka dalilin da ya sa na tada wannan katangai ta kasance ta wasu marayu ne guda biyu a ƙasa babansu da zai rasu ya rasa wanda zai ba amanar duke ɗin shi sai zo ya rami ya ka duke ya ajiye sai ta da katanga a sama sai bar ma Allah amanar wannan abu shi ke na magana ta ƙari sai Allah ce wa kana abuhu masu haliha babansu mutumin kirki fa'ara da rabuka sai ubangijin ka yi su an ya bulga a shuddahuma cewa har sai sun girma hankalinsu ya kawo wa ya stakhrija kanzahuma ta kwana a fitar musu da wannan dukiyar tasu rahmatan min rabbik wannan rahama ce ta ubangiji yace kuma wa fa'altuhu an amri kuma ba dan karan kaina bane Allah ne yasa ni kenan kaga tsoron Allah shi zai gadar ma da wannan zaman lafiya ko kai tsoron Allah shine kawai wallahi kuma ba wani abu ne mai wahala ba kawai abinda Allah ce kai kai abin da yace ka kai ko ka kai wallahi ka zauna lafiya tsakaninka da mutane kai kokari ku zauna lafiya shikenan idan kai rike wannan wala zaka gama da duniya lahiya kuma za ka je lahira la'amun lahiya za ka shiga gina aljanna wallahi Allah taimake mu sai ka aya ta biyu sai ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa Allah ke cewa kada kai tsammani Allah ya manta ko kuma bai ka aka ba ko ya gafala akan abin da azzalumi suke aikatawa dole ka gaina aiki da zalunci ka ba shi ɗan lokaci ka ba shi lokaci wallahi zai zai gama zai bari in bai bari ba mutuwa ta zo ta tere shi lokaci ne kawai saboda a tarihi nawa aka yi kai da kake da tarihin fir'auna jarirai dubu ne yanka ka san dai rishin imani ya kai rishin imani a ce ka kama jariri sabon aihuwa kan kashi to ba ɗaya ba ba biyu ba dubinnai kuma shekara da shekaru yana haka gudun shi ka aihuwan mai annan musa sai aka ba shi annan musa aka ce kai zaka rena shi ba shi kuke gudu a rena a aiwa rena shi kuma ka biya mamman shi ta shayar da shi abincin ma kai zaka biya kuma a gidanka zai girma kai zaka mai komi annan musa ya yi zama mutumin kanshi a gidan fir'aun a ce shi bai san ba wannan shi ne zai ka ƙarshen mulkin nashi allah ke to allah bai mance ba duk abin da ka gani mutum yana aikata ka ba shi lokaci ne don su wani netanyahu su wani mikir suna trump wani abubuwan da suke wani aikata na alhaki ne a tarihi an yi wanda suka lullumka su hajjaj bin yusuf za mu karanta kisa shi an jima idan muna magana a kan azaliman shugabanni mutum dubu ɗari wani abu ya kashe a duniyar da babin diga baban ba yanka ha kai zu ko awaki dubu aka baka aka ce ka yanka an baka aiki awaki dubu to wajen samar dubu ɗari don kaga wani yana zalunci same lokaci sai ga hajjar bin yusuf zai mutu ya kara iya ce wani malami kamun addu'a Allah sa in mutu yanzu kakkamin addu'a Allah sa in warki in mutu kawai shi mutu yake su saboda bala'i to Allah bai gafara da duk abin da zalimi yake yi yace inna ma yu'akhiruhum li yawmin Allah yana jinkirta su ne zuwa ga wani lokaci tashkhasu fihi al-absar ranar da ido zai rena fata muhdi'ina muqni'i ru'usihim zai gansu ga sunan muqni'i ru'usihim ga sunan kai a sama amma idanun ba gani ba suke la yartadu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa sun kuru da idanuwa ba ba abin da suke gani kuma zuciyar babu abin alheri ko guda me yake nuna maka ana baka misalin mutumin da ya ji tsoro yake cikin bala'i ya bude ido ya kasa kiftawa ko ba abin da yake gani kawai tsoro ne a zuciya ko babu komi babu alkhairi haka Allah ke cewa wasa ya'lamu zalimuna wasa ya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu wannan ayi Abubakar Siddiq lokacin da ya zo rasuwa sai ce a bashi takarda aka bashi takarda sai rubuta sai ke cewa na zaɓa muku shugaba umar bin khattab idan ya yi adalci dama abinda nake jira daga wajen shi kenan ina kyauta mai zaton cewa zai adalci ya ce idan kuma ya sauya ya yi abin da ba shi ba ya yi zalimci ya ce wasa ya alamun lalle na zalamun ayyamun kalabin yan kalibun ya ce wa'anda suka yi zalimci za su sani za su samu ko masu gobe kiyama ina ne mazaunar tasu haka Allah ke cewa kanu la da na hauna an munkarin fa'alu labi sama kanu ya fa'alu wannan waye huda ne Allah subhanahu wata'ala ke zargi su matsalarsu ba sa hana yin zalunci kai aikata masu ke su miye bisa yi idan sun ga mutum yana abin da ba ce ba su ce mai kakkai sau da su ma yi suke ai shi ne ka'ida a ta'amurunan nasa bilbir wa tansauna an fusa za ka rika cewa mutane su yi kaza kuma kai ba ka yi ka ce ma mutane su yi sallah kuma kai baka sallah ka ce ma mutane su rinka alheri kuma kai baka alheri ka ce ma mutane su yi haƙuri kuma kai baka da haƙuri a ta'amurunan nasa bilbir wa tansauna anfusakum wa antum tatlun kitab sai Allah ya ce afala ta'qilun wai kana kawai kuna da hankali ai akwai rishin hankali ka zo ka rinka cewa mutane ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kuma kai baka yi shi sa Allah ke ta sai su tasafi lima ta kuluna ma la taf'alu ya zaka ringa wannan abin da kai baka aikata ba baka zo ka cewa mutane kasi zalunci kuma daga an gamu da kai a wata afar shikenan ram sai ka rafke mutum to ya haka aka ramka Allah kai kake ce mana kai zalunci kuma gashi nan kayo dare to kaga wannan akwai rashin hankali a cikin Allah ya ce afala ta'qilun shin kuna da hankali ka ce mutane kasi kaza kuma kai ka ringa aikatawa to haka yahudawa suke ɗabi'a ce ta yahudawa shi ne allah ke fada cikin sautin ma'ida yake cewa lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun allah ke cewa lu'inan ladina kafaru allah ya tsine ma wa'anda suka yi kafirci kafirai ke min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila ala lisani dawuda akan harshen annabi dawud wa isa bin maryam da harshen annabi isa ko wa isa bin maryam sai ki ce ne zalika bima asawwa kanu ya'tatu saboda abin da suke yi na sako kuma da abin da suke na ketare iyaka me suke yi kanu la yakana hauna an munkarin fa'alu su ba sa hana aikin manza kai sai ce aikatawa ma suke labi isa ma kanu yaf'alu tun da irin wannan hali kai baka hana ba kuma ka ringa yi to ina ga wanda shi ya hana kuma haɗo ya ce aikata duka ta hidde ce Allah subhanahu wa ta'ala bai san irin haka wani daga cikin munawunci ka ringa cewa mutane ka sai kaza amma kai a zuciyarka ashe abin burge ga yake ramram a baki suka ce annabi Musa a zuciya fir'auna wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wannan hadisin yace man gashana fa laysa minna yace duk wanda ya mana algushu me yake ce ma algushu da Hausa algushu ko sata ce ko maji ba eh zamba cikin aminci yawa ko maji a istilahi na yara suka ce maji kawai cuta eh kwanje ba tun da musulmi da suna ya zo a hadisi mazala sallallahu sallam wani ya kawo abin saidawa ina ga wani abin nan ne wani abinci ne haka amma sai aka yi kari da ruwa da ya sa hannun shi sai ga hannun ba komi sai ruwa kawai ya ce mai ya haka sai ce ai ruwan sama ne ya zuba a ciki sai ce ruwan sama ne gabari ya zuba a ciki kuma ka kawo a haka ana tsammanin dukan shi didi ne misali a ce abincin yayo sama amma a ƙasar ruwa ne abinda ake bukata yayi sama amma kasar misali kindirmu a gan shi a sama gashi nan kawai sama ruwa eh, nono ne amma a ƙasa kawai ruwa ne tsiraya algushi ke sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ghashana fa laysa minna yace duk wanda yake algushi yace bi cikin to algushuwa shi ne karamin abu kahin aje kan sata shi ne ne algushu kamar yadda muka ce kwangi shi ne kawai kama mutum ah, wani abu gashi nan kamar da gaske kamar shi ne kamar gaskiya amma ko ba gaskiya ba ne ko ka cuci mutum to kaga shi wannan ba sata bace ka tunda sata daga baki ɗaya duke mutum ce zaka shi shi wannan kawai kama mutum wani abu ne wanda kawai cutar shi ce ka misali tusi sai kama mutum tusi da yake shi a tsammahanin shi kalite ne kai kuma ka san ba kalite ba ne tusi ne na banza misali metar ɗin shi ko jikka misali kai kuma kana tsammanin wanda metrin shika biyar ne ya nuna ma eh na- wancan ne na metrin shika biyar ne a gudun algushi ce maka idan ka saya aka ya kama maka takalmi kana tsammanin na hata ne shi kuma ba na hata ba ne ba wani saddabar ne aka yi ya sai dama ce a matsayin na hata ka gudun algushi ne ya cuce ka haka ya zo wata rana umar bin khattab yana ki- yana yawo a cikin garin madina ya biyo wata hanya wani gida sai ya ji wata mata da ɗiyarta suna tattaunawa take cewa ki tashi ki safko ki tai kasuwa ki dauko wannan nonon ki kara mai ruwa ki kada shi dan ki kai kasuwa ki saida ki samu mana riba mai yawa Umar bin Khattab yana jinsa daga bayan katanga sai ta ce to mamma Amirul Mu'minin ya hana wannan abin sai ce mata ku ji ta muna cikin gidan namu ina Amirul Mu'minin yake yanzu ina yake yanzu ina ya gamu bare ma ya ya hukunta mu sai ta ce sai ta ce yo mamma in amirul mu'mini ne bai ganin mu ai ubangijin amirul mu'mini ne yana ganin mu kuma bin khattab yana jin wannan da ya zuya ya tafi gida sai ya ce ma dan shi ka je wancan gidan akwai wata yarinya a wannan gidan ka je ka nema a baka armanta in ka isa aka samu mutum ne kirkici ya je mai ma aka bashi maharin a zuriyarsa aka samu wani wanda ake ce ma umar bin abdulaziz wanda shi ne ake ɗauka a matsayin khalifa na biyar na musulmi irin adalcin da ya shimfiɗa a saman ƙasa da tsananin adalcin shirar da aka ɗora shi a matsayin shugaba gabaki ɗaya duk abin da ake ba da abantar na shugaba ya ce shi baya su duka baya bukata baya bukatar gidansu baya bukatar shimfiɗarsu baya bukatar wurin zama baya bukatar kayan da ake wariya da kuɗin da ake wariya duka bai su ya ce mata shi mata hudu nata ya gama da nashi duki su yi su zuba a cikin baitul mal saboda adalcin shi aka ce wata rana sai da aka ringa yawo a garin shi ana neman talakan da za a ba zakka ba kowa na da rihin asirin da ya huce ci zakka saboda adalcin shi wata ran wani ya isko shi ya isko wani cikin masallaci sai mai magana ya ma mutumin magana mutumin tun da shi bai da siffa ta shugaba kayan shi ba irin kaya bane na alfahari sai kalli umar bin abdulaziz sai ce mai an ta himaru kai jiki ne zaka zo ka- ka- ka- ka tambaye ni kaza ya ce la ni ba jiki bane ba wallahi sai na kusan shi suka zaburo suka ce haba amir mu'mini kai kana da hankali ka ce ma shugaba ka zai ce a ku tsaya kan ku taba shi tambaya ta yi kuma na ba shi amsa ce mu yi kai jaki ne na ce a ba shi ke nama an zamna lafi inda ce mun yi kai jaki ne kai tsaye ni- ya siffanta ni da shi shi ne zai kuce ya zage ni. amma wannan tambaya ce kuma shugaba ne ba wani shugaba ne za ma irin wannan abin ya bar abin gargakwar su kyale mutum yakan ka juya shi ke shi kenan kawai dai in ka san shi dama amma kamar ta shi tabbas sai ta sauya kawai in ya huto daga wannan wurin da kir za a gane shi duk wanda ya ma shugaba irin wannan dai sun sauya mai kama manzala sau salam yake cewa kuma azulmu zulmatu yawmal qiyama zalunci duhu ne ran tashin kiyama Allah Allah raba mu da zalunci yake faɗa a wani hadisi yake cewa ayyuma ra'in ghashsha ra'iyatahu a kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne yace kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi cikon hadisin yake cewa uba makiyayi ne a cikin gidan shi malami makiyayi ne ga ɗaliban shi shugaba makiyayi ne ga talakawan shi kowa za a tambaye shi akan amana da aka bashi gidanka ya kai jeran shi ya ka kula da iyalanka wata tarbiya ka ba su al'umma da kake shugabanta sai an bi bayan ka ɗaya bayan ɗaya an ma tambaya a kai na masu kakawar mai karatu distansiyo manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min dhanbin ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma ma yadakhiruhu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qat'i wa qati'ati ar-rahim manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yake cewa babu wani zinubi wanda Allah subhanahu wata'ala yake gaugawa kama mutum a kan shi tun a nan duniya kahin ya je ya iske abin da aka tana dame na azaba a lahira ya ce babu zunubin da Allah ke kama mutum tun a nan duniya ya ce kamar yanke zumunta da kuma zalimci zalimci da yanke zumunta ka zalimci mutane haka sai ma yake cewa على الظالم الباغي تدور الدوائر فيبوء بالخزي ويتجرع مرارة الذل والعزيمة دكا الظالم يسني cewa abun hujuyawa ne ke wannan damar da aka baka dama ce wanda takan yi ba za ta sake dawowa ba an baka dama ka nemi lahirarka da wannan damai Allah subhanahu wata'ala yana amsa addu'a shugaba duk wanda Allah ba shugabanci yana da garantin amsa addu'a idan Allah ya kalli zuciya shi tabbatar da gaske ki yana addu'a saboda Allah kuma da gaske ki yana son gyara al'ummar ta samu wani sauki Allah yana amsa addu'a shi iya daga cikin mutanen da ubangiji zai sa kalkashin inuwa al'arshi gobe kiyama yau malazilla illa zillahu karkashin yin al'arshi duk shugaban da Allah ba shugabanci ya yi adalci to ranar da kowa ke neman inda zai laɗe to shi a wannan ranar na karkashin inuwa ta al'arshin ubangiji wallahi shugaba yana da dama da zai shiga gidan aljanna in ya tsaya mai da hankali yana da dama to idan fa bai yi ba ya ringa jiji da kai da wannan matsayin nashi yanzu ka duba gani babu irin matsayi abin tausayi kamar irin matsayi na siyasa wallahi babu abin tausayi irin matsayi na siyasa kai kasan zaɓe ne aka kuma kai kasan wannan zaɓen da aka yi kwanaki gare shi kujerar mai aski ce yadda ka zo ka zamna wani ne ya tashi ka zamna haka za ka tashi wani zo zamna قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله yake bada mulki shi yake badawa kuma shi yake fizkewa daga wanda ya ga dama shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama shi yake kaskantar da wanda ya ga dama alkhairin duniya duka a hannun shi ga da lahira in dai ka san wannan aya Allah ne baka wannan shugabanci ba dan kai kowa kyau ba aka baka ba dan kai kowa imani ba aka baka ba dan kai kowa ƙarfi ba aka baka ba dan kai kowa ilimi ba aka baka kawai Allah ne ya zaɓin shi ce amshi ka kula da abu kaza a matsayin khalifa a saman kasa wannan abin da aka baka tun a nan duniya mutanenka ya suka ce maka wannan abin da suka baka bakin lokacin shi kaza ne idan ya kare za ka dawo ma'auna ka magani shin kayi ko ba ka yi ba ka kyauta ko ba kyauta ba in mun gada mu mai da ka mun gada mu ki mai da ka to kai da ka san sare wata ran bari za ka yi to me na jiji da kai me na sata me na zalunci ka yi ƙoƙari ka bar ma kanka abinda za a yabe ka da shi ko ma ba a ce ba ka nemi wani abu wajen ubangiji a ce ka bar ma kanka tarihi mai kyau wanda in an kama sunanka an ce ka damawa ne nan amma a ce ka yi shugabanci ka ƙari babu wani hata a bakin mutane a kanka illa hata mugu abu ya kasa ba kyauta musu kyauta musu amma ka yi mulki ka ƙari a dinga mangarinka a ce inda wani nan kaza inda wani nan kaza alhamdulillah ka an yi ƙaruna an ba shi mulki kuma aka washe kuɗi sai alfahari sai ce inna ma tuhu ala ilimin indi ya ce ni ba Allah biya ne ba ilimi na ba sai Allah darkake shi daga shi har duke cikin ƙasa fa kasafi na biyu wabi dare na afi ga misalai nan dewa in a cikin mummune ne kuma ga annabin Allah Suleiman don tsananin adalci dabbobi ma adalci ke musu dabbobi qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun tace ya ku taran dabbobi eh tururuwa wanda suke karkashin ta kowa ya shiga gida ga annabi suleiman nan da rundunar shi kasu tattake ku su sani ba kenan da me take nuna maka inda ya sani ba zai taka ta fatabassama dahikan min qawliha sai dariya saboda abin ta faɗa to a nan miyai da allah ya jiyar da shi magana ta dabbobi miyai ƙala rabbi a an ashkura ni'mata kallati an amta alayya wa ala walidai ta ya rabbi ya rabbi ya ce ka bani dama ka sahale mini in ci gaba da gode maka ni'mar da kamar kenan kaga idan Allah maka wata ni'ima ko ta shugabanci ko ta dukiya abinda ake bukata a gare ka ka nemi Allah ya taimake ka ka sauke wannan amana kuma ka ci gaba da gode ma Allah akan zaben da ya maka a cikin tubirne daga cikin bayan shi to wannan godiya da zaka yi Allah sai ruha maka asiri ya taimake ka ya san cewa ka nuna la haula laka wala quwwa illa billah ka nuna baka da ƙari baka da dabara ta Allah ce ka nuna cewa Allah ne mai yi ka nuna baka iya ba sai Allah to alhamdulillah Allah yana san haka ka kaskanta da kanka ka koma zuwa gare shi to wallahi zai taimake ka amma ka huto kana jiji da kai kana babban karewa kana nuna sai kai haka irin wannan ya dudu sai yan uwan ba a jima suke ganin babu ta yadda za a yi mulki kurci sai an shekara hamsin sai an shekara waye ana ta zane Allah ya kullo wani al'amari wanda ba a samu ma daga ina har yau mamaki ake har yau mamaki ake kama can ake a saki can waye a bayan abin waye sa shi waye aiki shi me aka yi me ya gama su kowa da shi ke kuɗi al'amuran ubangiji ne kawai ba wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah kadai san gobe yanzu ma kaga wannan matsayin da muke ciki ba mu san ba gobe me zata aiwa nan da shekara kaza ba mu san ba wani shugaba ne kuma zai so Allah kaɗai san shi wani suwa za su zo kuma su samu dama yanzu kaga a da suwana da suwana suka samu dama suka fantama suka yi sha'aninsu yanzu kuma a yanzu hallo wasu ne suka samu dama su ma suke sha'aninsu kuma gobe wasu ne za su samu dama su ma su sha'aninsu haka Allah yake al'amarin shi wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas yace wallahi kwanan kawai a wajen Allah kawai kayan dariya ne wannan abin da muke yi ba kawai jujjuya abin ne yake da wannan shi ne abin tausayi yanzu ya komo shi ne shaf shaf ɗin kuma ya koma abin tausayi misali ga shi nan da yawa a gaban la harkar mulki harkar mulki fitina ce rudu ne na shaidan shaidani ke da goma ba tsaye a kai giya ce ta kirki mutane daga sun sha ya si ma ya sinin ga abin da sun gada ba inna rabbaka labil mirsala shi kuma ubangiji ka yana madakata yana jiranka sai ka kare duka zakka mai gari wallahi wanda ya adalci ma a gobe kiyama wanda ya adalci ba a shugabancin shi idan aka tsaye da shi ana mai tambayoyi ya ga abin da yake gaban shi na bala'i sai ya ringa nadama dama bai taɓa yin shugabanci na awa ɗaya ba a duniya dama bai taɓa yi na awa ɗaya ba so da tashin hankali mala'ika ya kama wuyanka ya taho da kai haka a shaƙi kuma ya zuya kallon ubangiji yana zari idanuwa yana jira a ce mai ce wace ce wace haɓa mana wallahi uwa mulki in ba ya zo maka ba irin wannan ka shugabanci al'ummar da baka ma san ba arajinsu wallahi ba wa ya fata ka Allah jarabce shi da irin wannan shugabanci yanzu misali aka baka shugabancin da magaran baki ɗin ka san mutanen da magaran duka ka san mun cikin lunguna da ƙauyuka waɗanda suke nan suna wahala a yana ka san su wani baka taɓa jin labarin akwai shi ba amma ka kashin shugabancin ka yake kuma yana fama da wani abu wanda kai kamata ka yi intervenir ko ka hana ko ka taimaka mashi ko ka gyara ba ka gyara ba kuma kana damar ka gyara ga wata hanya misali a ce ta haushi kana damar kawai kira za ka yi ka ce wane je ka wannan wurin ga shi ga damar ta samu ka ba da kuɗin a je kawai a gyara wurin a wuce wajen a hasa samun matsala kana ji za a ce wani ya zo ya faɗa ramin wannan ya haɗi wani ya mutu wani ya kare ne wani ya a kanka ba a kan kowa ba a kanka kana da damar da za ka gyara ba gyara ba wallah a kanka shi yasa bala'in da ke da ku a shugabanci yawa gare shi mutum ya fata Allah ruwa mai asiri ya samu abin da zai murmura ya rayuwar shi hankali kwalce bakin rihin asiri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad kafa ya Allah ka sa arzikin gidan annabi Muhammad bakin abin da za su bukata ne kawai zan sallam in yace a maida mai dutsen Uhud zinariya duka za a maida mai shi amma dan sai a kwanan ba daura tukunya ba ko aka in aka samu madara a sha ta shanu da yake ko ta raƙuma wannan da yake akwai ko ina gidan kowa akwai dabba sai a taso a samu ɗan dabino a sa baki a sha ruwa shi ke na auce wajen ko ba taɓa ji ba gida masu salasalam wani ya kukan yunwa a kawai ana tahiya ne gwargwatar rayuwa babu almuzaranci kuma babu nuna isa babu nuna isa mazala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi abu huraira ne anas bin malik ke cewa akwai lokacin da mutane suka dan shiga wata wahala daga an kare sallah asuba kowa ya je dauko dan abincin shi wanda gare shi a gidan shi sai kawo jama'a zalla sallallahu alaihi wasallam annabi daga ya sa hannu a abincin duka gidan kowa ya ci a kushi duka gidan ko wannan wake da suna abu huraira yana da cin kyautar da aka mishi kasa ne gashi yadda cin kyautar da aka mishi wanda rasu salam ya ɗauko da biyu ya sami a cikin zakumin shi sai ya ce mishi matuƙar baka zazzage shi ba da biyu ba zai ƙare ba a cikin wannan zakumin abu hure da bayan rasuwar manzala sallallahu alaihi wasallam kai har bayan rasuwar abubakar har lokacin umar bin khattab da zakumin shi a rike kullum a matsayi daga ya sa hannu kawai akwai da biyu ne ɗauko cikin shi kai akwai lokacin da ya ce a kabo a kabo ko rinka kwaso yana zuba rin kwaso yana zuba yakin arewa sai rannan da aka tada wata fitina lokacin usman an zo za a kashe usman sun zo su dan kakkare su ba da haƙuri ko na ko wani ya warce abin nashi yi maharin da kawai ya rasa wannan abu tun da annabi ya sa hannun shi cikin zakomin shi wallahi bai taɓa rasa da bino ba ciki kawai daga ya yi haka sai hudu mutane ba su gane ba shi wa wannan lafiya ashe shi ya koye sirrin ne annabi sa hannu a ciki to haka manzara sallallahu alaihi wasallam kamar bai da bukatar wani tara duniya Allah ya sa mai albarka a hannun shi in ya ga dama daga ya taba abu kawai dukiya ce amma duk da wannan bai nema ba ya tara bai nema bai tara kawai ce Allahumma ta'ala rizqa ali Muhammad kafa ya Allah ka sanya arzikin gida annabi Muhammad ya kasance bakin gwargwado mu ma Allah taimake mai kasance haka saboda wallahi tara wani abin hisabin tashin hankali a wani hadisi manzalar sallar yake cewa talaka hisabin shi bakin gwargwado ne amma mai kudi tsakanin shi talaka ya munshi ya kusa shekara arba'in kai ka ta hidija shi kuma yana nan ana ta mai bincike kenan kaka tara kudin ma ya zama bala'i shi ya tsira shi ana ta mai bincike amma ba haka yake nuna cewa ba kowane mai kuɗi bi ma'ana duk wani mai kuɗi a ce kowane talaka ya yi sha'a akwai masu kuɗin da dama akwai talaka da bisa mara basu misali abraman bin auf kai kasan sare dai ka riga abdurrahman bin auf shiga aljanna ba kuma ka san baka yi shi matsayi a aljanna ba tun anan duniya annabi ce mai kaɗa aljanna abdurrahman bin auf tun anan duniya kuma dukiyar shi da aka ce da aka kisasanta da aka auna ta a lissahi na da da a yanzu da aka auna ta aka ce har yanzu ba a samu ba wani lissahi na wani mai dukiya wanda ya kama abdurrahman bin auf a wannan zamanin lissahin da aka ma dukiya a zamanin da da aka auno ta a yanzu da irin masu kudi lissahin da ake rakwai na kudinsu ba su kai kudin abdurrahman bin auf amma ai kasan ko hisabinka ya yi sauki a kadan abdurrahman bin auf ai kasan aljanna shi daban ce da taka daban ce da taka shi ne ke lodo kwamba guda ta raƙumi raƙumai dubunnai cike da abinci haka za su yi layi madina ya tarin da amsawa saboda rindina da ke tun karo da ta yawan raƙumma da abinci a ciki ya kawo 'yan kasuwa su ce mun zo ka sai da mana sai sa kuɗi da yawa sai ce to mun ga wanda zai saya sai ce yanzu ku za ku ga wanda za su saya sai ce matalaka kowa zo ɗauka kowa ɗauka kyauta an bashi ya ce kaga wannan cinikin ciniki ne da ubangiji ciniki da ubangiji ana taɓa ai duk lokacin da kai allah ya ce ka zo ku yi ciniki ai ka sa al'amuran ba ƙarfi ba ne wani kuma ka san abin da Allah ya saya a wurinka ka san ba karamin abin ne kuma abin da Allah ya ce ya saya to ƙarshen nagarta ne wannan abin shi sa Allah ke ce ma mummunai masu jihadi ya ce inna Allah ashtara min almu'mini na anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya saya daga wajen mummunai ya saya rayukansu ya sayi dukiyarsu saboda zai ba su gida aljanna me yasa yuqatiluna fi sabilillah suna jihadi saboda Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun wata ran su kashe wata ran a kashe su sai Allah ya ce wannan wasayin cinikin da aka yi yace wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an alqawli ne a taura da injila da kuma alqur'an wa man awfa bi ahdi min Allah wahida ce wa ya cika alqawli kamar Allah fastabshidu bai'ikum alladhi bayatun bi to haka wa Allah zai ce maka man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasan wai Allah ya ce wa zai bani ramce ramce yanzu ko sarkin garin da ya kira kai ce ma wani ramce nake so ka bani ai ka san matsayin ka kai matsayi ya ce sarkin ma mu muke bashi ramce ko mutum ya ce ma mai gidan shi wani ne mai gidan ya kira ya kai ce wani ba ni ramcen kaza ita mai gidan kawo muke ba shi ramci abin alfahari ne a gare ka a ce wani babba ka ba shi ramci imana wanda ka ba ramce kamar a sankan fursan kana da dama in kana nemo na ba wurin shi ka samu tun da ya san cewa tsakaninka akwai abubuwa kana akwai taimakeke ne to sai allah ya ce ni ka zo ka bar ramci ta yi ka ba allah ramci gama bukaci ka ba shi ka gama bukaci ka ba sharamce ne ka ba Allah kana ba da wannan Allah zai limka maka kana ba da Allah zai limka maka don haka idan muka samu dama ta mai taimako mai taimako idan muka samu dama ta shugabanci mai adalci wallah mai adalci mu kwatanta mu ringa roƙon Allah kuma ya taimake mu akan mu saboda shi shugabancin dole ne he mukin zami ba wani wani za su ba mala'ika wani zai sako daga sama ya shugabanci a mukin mu za mu shugabanci kanmu da kanmu haka Allah ya tsara duniya shi takan yi ni ko kai ko mu wani Allah jarabce shi a ce mi yau kai ne shugaban kaza fam sai kai kin kai ne shugaba ka haka irin wani kaji an ce an yi shugaba far accident irin labaru da suke bada ko film ne a turai irin shugaba in zai je wuri da dukkanin mukarraban shi sai bar wani abu da suke cewa ko interim ne interim ne sai a ce wane in bin mana shi ne zai kaza kawai ana yin shi formalite ne wanda kamar ba a taba tunanin ba a tunanin cewa hakan zai faru kawai an tewurin sai a yi zama guda kowa ya mutu ko kana gida a ce kira ka a ce kai ne shugaba kaga wannan shugabanci ne wanda kawai isko kai shugabanci yana samun ka maza da sassan muke cewa kai ko mutum uku kasi balagoro ya sanar da shugaba a cikinsu ta sanar da shugaba a cikinsu kenan kaga shugabancin ba sai na ƙasa baki ɗaya ba wani ɗan wuri a baka a ce ma kai ne shugaba to yi ƙoƙari ka kyautata kai adalci za mu kawo misalai na wasu daga cikin shugabanni da aka yi wanda suka wasu a saman ƙasa kuma suka yi abin da suka yi addu'a ta wanda aka zalimta da'awatul mazlum ke wannan addu'a ta taba aiki akan wani ban Allah yazid bin hakim ya ce wani lokaci ban taba shiga fitina ba ban taba shiga cikin tsoro da firgici ba sai ce sai wata rana da na zalunci wani mutum ya muna addu'a ya ce addu'ar da ya ya ce na sani a lokacin nan da na zalunce shi duk duniya ba wanda zai iya taimaka mashi in ba Allah ba sai ke ce mashi hasbi Allah Allahu baini wa bainak kawo magana da ya gaya mashi zalimta shi ya yi ƙarfin shi sai ce hasbi Allah ya ce kuma Allahu baini wa bainak kawai na barka da Allah kuma Allah ya wadace ya ce wallahi wannan magana hana shi barci ta hana shi barci ta haka mu'az bin jabal mazala sallallahu alaihi ya tura shi zuwa yaman ya ce mai abinda nake kiranka da shi ya kai mu'az ya ce wattaƙi da'awatar mazulum ya ce ka kiyaye addu'a wanda aka zalimta addu'a wanda aka zalimta ya ce fa'in na hulaisa bai na hawa bai na layi hijab so da ba ta da hijabi tsakaninta da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ke amsa addu'a wanda ka zalimta haka idan muka ɗauki hajjaj bin yusuf a irin zalimcin da yi a lokacin da ya samu dama ta shugabanci hajjaj bin yusuf makarancin ƙur'ani yara ke koya ma ƙur'ani a makaranta aka mai yara a ta'if yake karantar da su kawai yana zamani sai ke ji shi wannan wurin ba wurin shi bane shi wani zai zamana bane ba yadda wata bulala a hannu yana ce a yi karatu kaza kaza shi yana ji a cikin shi cewa shi babba ne a duniya kawai sai hutu da ya hutu sai shiga ayari na sun abdulmalik bin marwan sojawan shi suna kokarin medo al'umma baki ɗaya su musu baya kawai daga nan ya samu dama har ya shiga cikin sojawa da kutsa-kutsan shi har ya zama kusa da general ɗin da soji yana ba da shawarwari yana ba da kaza yana ba da kaza har ya kasance shi ma yana amsa shawarar shi yana kiran shi yana tambayin shawara har ya kai wata ran aka shiga da shi har wajen shugaba shugaba wata rana an sun shiga wurin shi ciwon kanshi ya tashi akan yan iraki yan iraki sun bijire mishi yan tawaye an yi an yi su shigo karkashin shugaba sun ki shiga duk abin da ake so su yi sun ki duk shugaban da aka tura ko hoto da gudu da kanshi ko su kashe shi shugaban ba in aka aika musu firefi misali ko su kashe ko hoto da gudu ya rasa wa zai tura musu yi maganin shi a nan yake kara sarki yake cewa wa zai mini maganin 'yan iraki hajjabi ne su ce ana laha ya ce ba ni ita mana ya juya kai kyale shi ya ce wa zai bin maganin iraki ya sake ce mai ana laha ya ce ni dai kowa ya shiru amma shi yake daga hannu sai da aka yi su uku ya ce mai za ka iya ya ce kawai ba ni sojawa ba ni kuɗi kawai an ƙari ya ce duk abin da kake bukata an baka wala tari ba zai manta wannan mutumin ba aka ba shi sojawa aka ba shi kuɗi ya shiga gari da dudduyi haka na dare bayan asuba kawai shi kenan sai ya zo zamna a saman mambari suke kallon shi suke jawaye wannan su sun rena kowa lokacin mutane da suke kashe shugaba ko ya fito da gudu da kanshi waye wannan zai zo zamna wa mutane kaza kaza suna ɗan maganganu ƙanana sai ke ce musu idan na hudda rawani na za ku gane waye ya ce dama na lura cewa akwai wasu kawuna sunnana kuma lokacin yanke sai yayi kuma ni ne mai yanke sun nan wani lattijo sai tashi sai watsa mai hannu sai ce masu ya shi ku yanka shi kawai suka yanka shi to lattijo ne duka wurin duka wurin ya fi kowa tsuwa ya tashi irin wanda ya gaggaya magana ya ce ku yanka shi aka yanka shi wani ya zaburo ce shi ma ku yanka shi ya ce duk wanda ya motsa a yanka shi duk wanda ya huta a yanka shi suka shuru suna kallon shi sai ce wani irin mutum ne wannan hajjaj ya watsa ajan sekare a cikin gari daga kuna hira shi kawai kuka an kamo ba wani tambaya wani sabu kaso kuna ba kawai yanka kuzi da kuna magana akan shugabancin shi ko shugabancin shugaba khalifa duka kawai yanka yake shi ne suke cewa ya kashe mutum 120 kuma ha mafi yawan musulmai ne dubu ɗari da ashirin sai ka tuna ma ka ce wa a wani lokacin ana ka samu irin wannan yawan mutane mutum dubu ɗari da ashirin walla duk wanda ya masu shugaba ta wurin kai in hajjaji ya tunkari wurin in ya je ba zancen wani sassauci shi kawo kashe yaki ba taɓa yin musulmi fajiri irin shi haka a gidan kaso wanda bayan kasa ba kai mutum dubu hamsin suka mutu a gidan kaso kan yau gidan kasan nashi ne a hili yake rami ne kawai rami ne za a kafa a zuba kuma in kun kai ku dubu maza da mata duka zai kama kawai zuba a ciki saman a buɗe in ana ruwa ruwa zai ba ku kashe kuna zamne kuma wata da watanni shekara shekaru zai kai a haka wata irin cuta ce ba ta tashi ba haka bayan gari a nan wutsari a nan kuma a jagula aure guda maza da mata in ana sanyi kuna nan in ana rana ta hutu a kanku za ta hutu a kanku za ta kari kullum mata dubu uku suka mutu a gidan kasa ba ta shugaba irin shi mai zalimci da irin wannan ya ce amma lokacin da ya zo ƙarshe lokacin shi da ya zo ƙarshe sai kashe wani malami wanda ake ce masu bin jubair ranar da ya kashe malamin sai malamin ya mashi addu'a sai ce ya Allah la tusallit hadal mujrim ala ahadin min ba'di ya Allah kada ka ɗora wannan mujrimin shugaban kada ka dora shi zalunci wani bayana ya kasance ni ne na ƙarshe wanda zai kashi hajjaj ya ce aji a yanka shi ya ce kuma idan za ku yanka shi kada ku kan shi ya kalli gabas ku juya shi ya kalli yamma shi kuma sai ce mai aina matuwar lufa saman wajen hulma shi kenan sai ce tuku kalla kalla shi kalli ya kalli ƙasa a yanka shi haka tauya aka yanka shi alabban malami sai ribin mujirif sai ribin jibai wannan addu'a da ya mushi wala sai allah masa tun da ya kashe wannan malamin bai sake kashe kowa ba bai sake rihe kowa ba bai sake zalunta kowa ba suka ce wata cuta ce ware da ya samu ya samu da ita a ciki kawai ciki yake ji kama ana hura wuta kawai kama ana hura wuta a ciki in ya rike nan sai ji wannan kotan kuma ya dauka in ya rike nan kama ka ce dawa naman dawa hanjin shi da yake yana cikin wannan bala'in sai ga hajjaji a bainar jama'a yana kuka irin na yara irin na yaro in yi bejin daɗi yana kuka haka ji jiki kuka a da wallahi gama ido da shi in kai bata mai bayan ka kai ki daga ya kallon da kame ce wannan akwai alamun hunci a tare shi ku yanka shi sai ga shi na kuka shi kenan sai aka kashe wajen hassan albasar sai ke ce ma sai hassan albasar yake ce mai karnin hayatuka ya hajjashi allah ta ta'arrat da ibadillahi salihin na gaya maka ka bar shiga hakkin bayan allah wanda ba su basu gani ba amma kai birka iji yanzu ce ba gashin nan sakamakon ka ya zo ba sai ke ce mai inni la'atulubu minka an tada Allah hatta ya shafi ni ita ni ba na roƙonka ka roƙon man Allah Allah ya ba ni lahiya ni ba shi nake roƙonka ya ce atulubu minka an tas'alallaha an yi ajiyar ƙabda ruhi kawai abinda nake roƙonka ka roƙi Allah ya gaggauta ɗaukar raina in huta da wannan bala'in da nake shi sai ga hajjaje na ihu ya mutu shi da kai a ƙarshen rayuwar shi yake cewa ƙatalani sa'id bin jubair wannan malamin ce wala shi ne shi ne ajali na kawai tun da kan shi bai barci ba daga ya kwanta kawai ga wani bala'i ya kan kawo shi sai zafara shi kuma gashi da mayaka ana gadin shi ko'ina kowa tsoron shi kai ka ce in kudana da hankali ba zai iya tankara hajjajin ba amma sai gashi ba Allah yana tsoro wala gashi yana tsoro haka aka yi wani ba Allah wani mutum ya siyo ya kamo kihi yana sai da kihin da ran shi sai wani isko shi ce mai ka kihin wannan sai ce misa zan baka wai karhi ne za a nuna mashi kawai ya fice shi ya amshe ke mutumin ya haɗi kawai shi ke na yadda da kiyi yana rike da kiyi kawai kiyi ya zaɓi da kawai kama ya tsashi nan kawai ya ci za da ƙarhi ya ji saki kiyi yana saki yatsa tana kumbura tana wari tana ruwa wannan yatsai ya aza in ya sa magani washe gani zata warke kawai da ya tashi da sai hannun ya lalace da ya je wajen likita aka ce mai in kana so ka samu lahiya a yanki aka yanki ana yankiwa gobe da sahi ya kawo nan ana yankewa gojibi ya kawo nan ya tashi ya rasu miki wani ya ce mashi wai mai hore ya ce kihi ne walla na zalunci wannan amsa ya ce to je ka iske shi wani mutum ka je ka roƙe shi ya yi maka ya koma wajen mutum yana neman shi ina yake Allah ya taimake shi sai gawo sai ce mai bawan Allah ya ce tun da na ɗauki wannan kihin naka wallahi kaga abin da ya same ni don Allah ina roƙonka ka yahe mu ga kuɗin kihinka ya ba shi kuɗin kihin ya amsa ya ce ka yahe mun zalimcin da na maka ya ce na yahe maka sai ce amma bawan Allah shin kamun addu'a lokacin da na kwace maki sai ce ina maka addu'a ya ce mika ce ya ce wallahi ta ne allahumma in kana hada ya ce addu'a da ne ta ne ya allah in kana hada ta kawwa alayya ala dofi in wannan ya gwada mini ƙarfi ne akan kaskanci na bi mana akan rauni na kuma ya nuna mini ƙarfi akan abin da ka arzuta ni da shi na wannan kihin da na samu ya zalimce ni ya ce addu'a da ya mai kenan ya ce ya Allah ka nuna mini da idona ƙudurarka akan wannan bawan Allah ka ji wa addu'a da shi ya Allah wannan bawan Allah ya nuna mini ƙarfi akan raunina akan kuma abin da haƙƙina ne kai kamar arziki da shi ya ce ya Allah ina roƙonka ka nuna min ƙudurarka da ikonka akan wannan bawan Allah sai ke ce mashi wallahi wannan addu'a ta kuma ta kama ni gani gashi gani a gabanka a ƙasa a zamne ina roƙonka don Allah ka yahi mu tukwana ya yahi mashi tukwana samu ya zauna lafiya wannan ciwon in ba da yayi mashi wallahi da gaba zai wallahi da gaba zai Allah bai barin zalunci bai barin zalunci kaga kai karin mutum ka yi shi dama ka yi shi matsayi ka yi shi kudi ka yi shi kari na jiki kawai ka zalunce shi Allah mu kiyaye wannan abu ne mai hallakarwa manzara sarsar mai ke cewa manistar ahullahu ra'iyyatan wanda Allah ba shi wata dama wani shugabanci sun malam ya hukwaha binusihi ya ce illa haramallahu alaihi aljanna bai kula da ita bai yi ba abin da ya dace ya ce to Allah zai haramta mashi gida aljanna haka bukari ya fitar da hadisi yake cewa a ƙarƙashin wannan hadisi yake cewa ya mutu yau mai ya mutu mutum ya mutu ranar zai mutu wanda aka ba shi shugabancin mutane ko ta dama kakka tsammanin shugabanci waye shugaban ƙasa a wallahi tun daga duk wata irishi da ka sani in dai ya kasance a ƙarƙashin ka abin yake wallahi a wannan abin ya shahe wani abin ya shaye shi yasa daga an baka mutane sun zo maka barka ka ringa cewa su taya ka da addu'a mutane daga an ce amma mutum matsayi rututu wanda bai taba kiran ka kiraye ka wanda da yi shekara shekara zai kira ka ya dinga kiran ka wanda kullun ka dan gani wani ya dinga tana maka wani zumunci da zai sa ayo ka san wani ai kaza ne ya gaya maka ya tana maka ni ba wani abu bane ba kawai so ake kasato ka bashi zalibi kakka yadda a tana ma ƙasa a cuce ka kabarinka kai kaɗe ne kabarinka ba wanda zai zo cece ka a kabari wallah kakka yarda kai ka sha wahala wani ji daɗi kawai don mutum ya ji daɗi kawai shi kanan ka ɗauki abin al'umma ka bashi yanzu misali aka baka ikon da magana ko aka baka ikon da magana kawai wani ya zo daɗin murya ko ba shi kare da mutane ko ya ka bashi ko don yi be ka ko don ke zage ka ko da wani ko shi kenan ka ɗauka ka bashi to duka kowa yan zanjar kowa na da haƙƙi a kan wannan to yau shi zaka bayan su yahe maka shi kuma kawai shi kaɗai ka bashi ya je ya sai da ya je ya ci wani kajin shi ko wani abu shi kenan ya mori shi kenan an mutu kullum shi kenan shi ya ji daɗi kai kuma yanzu kana jira ya kaje kawai amma tambaya akan abin Allah kakka yarda don wani ya yabe ka kai kaje ka sha wahala Allah kakka yarda gara a zage ka ka gama lahiya a ringa ca baka da kirkin ai dai ka san me kake ka al'umma ne wallahi ka mutane ne haka magabata suka yi kuma haka suka rike amana kuma hallo haka suka wanye lahiya kaman kana so ka wanye lahiya kai irin wannan kawai an baka amana kawai gana ka ganawa ganawa shike wannan na al'umma ne wannan ba na bane ina wani kaza ne a lokaci mutane su suke jirgin mutum ma ya je ringa taba ka mutane yau muka bai a ce bai da kirki kuma kayan kuma na mutane ne shike ka an barka da bala'i to kaga dai irin da alkawalin narko na azaba da aka yi ga duk wanda Allah ba shugabanci kuma hallo ya zalunci a shugabanci wannan hadisin na ƙarshe da za mu karanta wala in mutum yana fata zama shugaba Allah bai amsa ko an ce mai gashi bai amsa ba yake cewa ma min hakimin ya hukumu bainan nas babu wani mai hukunci tsakanin mutane yace illa hubisa yawmal qiyama yace sai an tsare shi gobe kiyama wa malikun akhizun bi qafahu wani mala'ika yana rike da wuyan shi nan ke shi zai kama haka ya rike fa in qala alqihi daga an ce mai kawai in ya rike fa juya zai dinga kallon ubangiji ya jira a bashi umarni daga an ce jawa shi kawai jawa gaske gidan wuta fayin kala alƙihi daga an ce jewa shi ya ce alƙahu fahuwa fi jahannam 40 khalifar wani rami ne zai jewa shi a gidan wuta ta hiyar kwana 40 shekara 40 ta hiyar shekara 40 kana cikin bala'i kana ta tahiya baka je karshen ramin ba sai ka shekara 40 kasan ramin da aka ce ma sai ka shekara 40 ka je karshen shi ai ka sama ka yi hutuwa ba baka yi hutu to ka duba irin azabar da za a ma wanda ya hukunci tsakanin mutane kuma ya zalunce su kawai tsaye za a ji wasu gidan mutane wa inna yawman inda rabbika to sai ka lissa wannan shekara 40 inda aka ce kwana daya a cikin wannan shekara 40 din shekarar mu ta duniya shekara dubu to kwana ɗaya na lahira a cikin shekara arba'in in wannan shekarar mu dubu ce tanzu kenan shekara nau ce mathematisiyan kulis sama mana ga allah tsari mu sha allah nan za mu dakar abin ba daɗi wallahi ɗan uwa suna rarumar shugabanci amma abin ba daɗi wallahi bala'i ne wallahi shugabanci wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah